واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر إلا في الجنة ليلة من المادة الأولى شكرا تجربة إلى الأم الشدة bayan gida mu za a yi kula da wasu lamun da maka zuwa mutum wanda ya ke ne da ashirin da uku ga wata guda ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ne da biyar in ba manta ba ina cikin kitabul buyu babu ma yin ha alhu min al buyu mun tsaya a hadisi na ɗari biyu da hamsin da takwas za mu kai da hadisi na ɗari biyu da hamsin da tara mun kuma tsaya da rufi arba'in da arba'in da shida daidai to arba'in da uku daidai za mu kai na arba'in da uku ya rubuta saba'in da shi da wajen da ya shida za a kai saba'in da ne za mu kai da saba'in da wani shafi na hamsin da biyar daidai a wajen lita a wannan littafin mai albarka na wanda ya ta masu gara kai babban malami a bilgani ibn abdulwahid المغربي الجماعيلي والجماعيلي رحمه الله تعالى idan ba mun ba mun cikin kuɗa cewa alhuyo yana ne da cikin abubuwa da suka zaɓi mu'amala wanda kuma suna da wahalar da a cikin rayuwar mu da yau sai da an Allah ya kara masa yarda yana bi kasuwa kasuwa jago jago yau mai jago tambaya a kan matsalar kasuwanci in ka ba da amsa ya kyale in ba ba da amsa bai ba a rage ma jago in ce ka kowa ba ma in ka san haƙƙin Allah a kan kasuwanci sai a wuce shi na da yin yin abin da suke yi ne a wannan lokaci sannan babu da muka da babu ne mai mahimmanci wanda ya jabi matsala ta wato abubuwan da aka hana da yawa wasu muna da mu'amala da su muna da su ɗin ya da su wasu da gargama kuma wasu kuma a cikin rashin sani amma wasu manyan abubuwa ko da irin kasuwanci na wannan mai doki business da ake idan mutum ya yi kokari ya zama wasu abubuwa na mukaddima abin da ya shafi kitabun koyo ko Allah ya zai zama mai kakarar tsarorin ba a cikin haram zai zama mai kakarar tsarorin ba a cikin haram manyan abubuwan da za ka kalla mun kan biyar wanda ina nana ta su ne don su zauna na farko duk kasuwancin da za a abu da yake zai zuwa kasuwanci ya haramta shi ne ruwa ruwa na fadowa ba wani sirka da ke wani ya ba su yanzu ko larabci wajen yin kwakwari ba a kan ba kuka zo ba domin babu ne kuka babu ne kun da Allah ya yi ka fito ya ba ka yin ne ne ba da ya yi ne da ba da garban da ba ba da wanda Allah ya yi a turan da ba Allah ya ga ba duk wanda yake ke ba Allah ya yi na ba ku ne ne da ya yi ne sai na yi wa yi kuma wani adali wa yi saboda haka ba babban laifi kuma ruwa kowace rigar mace ko rigar fadu ko rigar sabo kowace wanda za mu zo bayan nan gaba da zai bayani a kan babu riba sai ya ƙara fito da abu musamman sai mu'amala da kuɗi da muke yi mun ɗan bada misali a kan wani yanzu shi ne algara duk kasuwanci da yanzu akwai gara da shi ne wani ta kai ne rashin tabbas shi ne misalin da muka bayar mutum kawai kuna yi ne shi su ne ke yi ne ya fito tsarin shi shi ya ne ko ke ke rauka shi su bane ya koma idan kan ya kai ne shi shi ya zo da ba su ne ba saboda haka me yasa zai zama akwai haramta saboda ba tabbas a kawo wani ne shi zama zai ka kawo shi ana zama zai ko kuma ka ga wani tsuntsu ya zo wuce a kusa ba ke lau ka biyo wannan tsuntsu ko sun zo da yawa ka ce wacce ne ba ke kai ne lau ka biya saboda ba kama da kayan kwari a halin shi ne a rigara saboda haka duk kasuwanci da ba a kwabbar to haramci ya ce wani sashen shi ce na uku aljihala shi ne wato wato jahil da aure ba ka ba san shi kanka abin da za a biya ba ka ba shi ba yake da wani su yake ba shi man gaja ya ja ba ka zo shi to haramun ne na hudu azzama lokaci akwai lokacin da Allah ya haramta kasuwanci in kai kudin da ka samu to haramun ko da ka fi da shi kasa asali na halal ko kudin da ya shafi ka san haram sai muka ba da misali kamar wanda suke zama a masallatai a kasuwanni manyan kasuwanni mu za a ga saboda ƙaton supermarket ne ko shago sai a raba ɗan shago biyu ko su raba kansu biyu wasu su tafi sallar juma wasu su tafi ƙarfe ɗaya zaura in sun dawo ba su yi ne su kuma ƙarfe ɗaya da ne ko biyu zaura wasu suna yi wannan suke sun aikata haramta ثم لا يا ايها الذين امنوا اذا لم يجدوا الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع عن نار الجحيم Allah ya ce ku bar su yin siyarwa ku bar su a nan ne ka ga lara da zai ba ana so to amma idan da ran ta kuma dallan ki gaba ɗaya ba ki dawo kuma wannan da ba amma a raba irin dabaru ne da yahudawa suka yi da Allah ya ce kada a yi juma na azaba sai su fito ran juma'a ranar azaba ɗin su yi a juma a jura maka in ji ba ya ce ku zuzu da ba ne ba za su ba ta azaba sun ba zai wajen gari ya da su yi ba wai Allah ya ce wa irin wannan dabaru ne shi kuma duk lokacin da Allah ya ba jarabawa a wani abu idan ya hana ta abu mai jiya da rage ka ne domin ya ga cewa da gaskiyar imanin da ya iya hana abu domin kin yin abu dan ba ka so ai ba laya yawa amma idan ko kana san abu kuma jarraba da lokaci kin hanci ya biyo yanzu ga shi kowa an ba ku kai a ba ku kika ba ko kuma a ba ku kai tsoron ta hanyar da ya kamata wannan shi ne ya nuna cewa imanin da ya ba ku yanzu yana aiki ba ku yanzu yadda yana aiki na biyar shi ne azara da abin da ya zanto akwai cutarwa domin ganin su da zai yi la ya ba rawa la ya mun ba da misali ne za a zai yake da a kai mutanen sauri me ya za ki kada kai nema a kan neman ɗan uwanka me ya za ki kawai da abubuwan da ake ta kawo duk saboda akwai azara me ya za ka kai kada ku gani halka ta dafa ku je ku je domin cutarwa ne domin ya tata ta yi uku zai gaba wa abinci wato kan aiki to zai gane cewa an yi da shi da ba zai dace ba to wai na mu kullum bayan Allah mu rika kokari muna tuno yayin da mu'amala ne da kasuwanci da ya ce ya ce halal ya ce haram yanzu a rukun ma an koyi rukun to a cikin inda aka mai da a wato abinda to da haka mutum ya zo zauna lafiya kuma a rayuwa وفيها انتساب جميل الامر بالوجود تؤثر في جميع الانسان اولا هذا هذا ايضا ممكن تجي الى العلم النافع والمقدمه بعد المئتين حديث من الذي يجوز كل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an ka kone da Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda da san da mahaifi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah da Allah Allah ta bada gare shi na ya ya an bai shi kamar auta fiye da siyarwa ko sai da kayan marmari a tsaye zuwa sala'uha har sai ingancin ya bayyana annabi ya hana wato kowace shiga lambu ko gona ko ta kayan marmari ya ba da girma kawai ka biye shi a annabi ya ce kada ka biya har sai wato inganci ya bayyana shi da sauran lokaci fa ina yin da lawo a me ake nufi da inganci na kayan marmari hadisin da wuri bisu na hali ba'i'a wal munkari annabi ya hana mai ciyarwa da mai ji duk su ne dan shi mai ciyarwa ya ku ainihin ya ta sai kai kuma mai ciyar da kai annabi ya hana a'a mai ciyar da kai ina so mai ciyarwa da kai annabi ya hana to a ce duk su ne kowane bangare da ma'adarsa domin mun faɗa a jikin farko a babu hadisin wa Abdullahi da Umar an Allah ya kara muke da gani don a sami wato albarka a kasuwan su sai an yi gaskiya an kuma bayyana aiki na kaya. Ka ka yi bayanin cewa tun da annabi ya hana ba za a yi. Shi ne ba da suke bayani a nan cewa na farko akwai iyar da dukkan kanta gaba ɗaya mutum yana da gona ya ta ba da wannan wuce ta fito mangwaro gaba ɗaya ya fito za a ga ya fito da yawa wutar sai ya zo sai ya ce zai ma gaba ɗaya wutar a wannan lokacin ya halatta domin ai ka ga ba kayan marmari za ka biya kai gona za ka biya a nan lokacin ya halatta domin idan ka biya ba wai magana wani shekara da ne ba kayan marmari ba ne wata shekara dan da kai wata shekara dan da kai a yanzu wannan shekara kayan marmari na ka ne shekara mai zuwa ba na ka ne in dai ba su da ba ba har abada na ka domin ka ta sabanin wanda ya zuri sai kayan marmari idan aka ce ba kayan marmari iya su wata shekara da zo zai na a zai zai kuma biya da yake kakara idan yana to shi ne wajen da dukiyar suke bayan sun ce babu gobe idan ne da suke sannan na biyu ‘ya'yan itatuwa mutum ya zo da ‘ya'yan itace kan mun ce suke gaba ɗaya ya ba gobe na biyu kuma su ne ‘ya'yan itatuwa ya kalli ‘ya'yan itace su a kan da hadisi yake da yanzu shi ne a kayan zuwa talatuwa har dai zarri na kan marmarin ya bayyana ƙarara a kan da ake magana shi kuma suna kawo abubuwa ko ke alal jam'iyya ko kuma alal jam'i wa jam'iyya wa islam ko yana ko mana ko ko wala mutum ya zo ya biya ya ce zai ya ce gaba ɗaya yanzu a yi marmarin shi ne gaba ɗaya zai ta aro ce wani gaba akwai wannan fuska na biyu akwai cewa wato ya biya amma zai bar su har sai kun gama sai kun gama nuna sannan zai ce na uku kuma ana yi kira ka kira ka yi kawai ko ina ne ba to malamai sun yi magana a kan wayannan wayannan da ba sai malamai sun sun haram zaki in ban da na farko alal alal kadai kenan in ba in ba abuwa ne ba shi yana ganin babu komai amma a wurin zai imam malik idan an ya riga ya bayyana burar da ya riga ya bura to ba ku ko da abin da zai yi ya yi shi ne zai yi kai kan doka ko wani abu ne ba ina ba da misali da bangwaro domin wato a abubuwan shi ba mu gane abubuwan shi kuma ne a tafiya ɗin waɗanda suke ganin bai halatta ba imam malik bai ba mu gane su a ce an jira amma a bai idan ka zo yanzu ruwa ya tsaya suka kone ko suka jige ko kuma musamman da huda a gaji na ga hudar idan ka zo da farko za a ga da yawa amma ka ba a ɗau lokaci da iska da abubuwa da ke tsara ne ba ko da ya bada ya ba sai ya gina kai ba to duk wannan in ka kalle shi akwai algara garar da domin ba a san wani tasiri ba a da tabbacin me zai faru zai iya zuwa wani mangwara sai ya zo tun da bara gaba ɗaya ba su ko ya gaba ɗaya zai yi gari da bara duk wanda su ya rasa mangwara sun san wani ko ba da ruwa sun mangwara ya taɓa fitowa a yau ko makota za ka tsaye da wannan yana faruwa to kalle duk wannan sabon mu ya yi ne za ku koyi abubuwa kamar haka yake da ni ana yi an bayyana ke ba saboda an yi ta hakkan abin salamatuwa haramun ne mutum ya kai ya ya je da kayan marmari kafin ya tabbatar da hukuncinsa wato ingancin kayan marmari na biyu an na laya da zai a wani nufi wani nufi an da aka ce ya shafi ɓangare su wani biya da da biya ba ɓangare ke ya shafa na uku annahu ya fi bin masada wannan hannun yana nuna cewa abin da kuka yi ba yi ba ta gurbin da ya yi domin shi ne da ya fiye zuwa da shi da ya kuma bai yi wa bai da shi abin da ake yi sun kuma ba su da ke gata na hudu jawabu bari ba da bayani da lafiya sama ya halitta a ciya bayan kayan marmari ya bura na biyar an da nasu na haka fi yi hakima ya kuma yi jari lamarin rahun nan maslaha tana ce a wani da ubangiji ya hukunta ba abin da mutane suke yi ba. Na shida, haka da hadis asalin da za a yi su kan shari'a. Wani hadis asali ne wajen dole hanyoyin ɓarna. Imam Malik yana da kowula da kan shari'a. Duk inda za ka kai wa zuwa ga kamar su ya hana. Ya ce karka ne. Dan karka ne gurin ba. Sai ana da zuwa gurin. na bakwai ana hukumar wajen akira an yi rayu da mutane an kula mutane suna da iyaka ta kai da su ne wajen rukar matsalawoyi da ɗaiɗai za Allah ya hana kaza. Na takwas, an yi wa da shari'a wani da na ta matsala da arewa kake wa bayanin ma'azu ba da bayani a kan kanta. Ke yi ta ne, wura a abu da ta rika ibada. ko da yadda take bibiyar matsalolin na bayan Allah. Na tara, da hikimar da binnari, hikimar da za a sahara shi ne, ko an yi kuma na tsawon kuru kalan mu'allar da ke bakin da ke da laraba. Kafin su kayan marmarin kafin su zo su bada, suna haɗuwa da jarrabobin kinki wani daga hudu da ke cewa da ba da wasu ya fara girma. Yaji ta da hana suna karkace wannan gurbin. na goma bi da hadisi a kula da wani na duniya ya kai hadisi za ku gane an haramta ma cin zuke mutane ba tare da gaskiya ba walau bi ma bi sura to riba min tarfai ko da an gona duka da suke yi ne jiyar da jiya wa din da to Allah ya yi ba ko haram dalilin hadisi game da zai yi jini gari da ba ta tsaro wuri da ta a da kan mutane suna irin wannan kasuwa za mu san amma da ba ta tsaro idan za da za wani abu ya ba yi ko kayan marmari ya ba da kuma ya kai jini kaga a zarar su zai wanda ba a bukata kuma da nan sai daga cikin daggara yana haifar da tsananin gaba to kuma an zo mutu ya yi wannan dai wasu wanda ya ce ba za ka wani ba ya fa'a ba daga wani lokacin sun tsaka ko na har abada har abada ba an yi magana da yake mutumin da ya yi masa da biyar kaza shi ke yi za mu gani sun ka aje ganin ya hana alalin su ke tuna ba'adin mai ake hadisi na gari biyu sittin ne ya yi da fiye malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار النبي يا wato sai da kayan marmari a taku biya a fiyari ila wa baku bi sabon da ce da ake nufi ku bi ya rasu yalla kala ce ce a taka hamawa a fiyari ba kaga alama ta farko gani nuna cewa talaqu ma'iyya alama ta yi قال يجي أرأيت إن منع الله الصبر يا كبار الجاهل كنا بين ذاتك الله يا هذا كاي مرمرو كاي وابو كيسو babu ba ke suna wuya kuma Allah ya ce su gire ba ba ni labari na haka ba ya za ka yi cikin tambaya al'aida in mana Allah sama idan Allah ya hana kayan marmarin ba zai mai sai ne a halukunna a hadukun ne ma da haƙiƙi daga ɗayan zai ba halatta dukiyar ɗan uwansa da ne ke halatta ya yi wa lafi na man da ta kuwa ma da kun bai da kun bi ba haka an yi kar ku bi dukiyoyi ko an ba ku da ta farza lokacin dukiyar ku ba da ni da Allah ya ce ku ku ka da farza da me ke ku ke halatta dukiyar ɗan uwansa to kaga nan ni a wannan ruwaya ce na kamar ya take ta ta amma akwai ruwaya da ta take ƙara bayani domin akwai ruwaya da yake cewa wani ruwaya ne auta tsara wanda ne ko a nan ruwa ko da yawa ko kuma ne wato rawa ya ne ne domin shi mangwaro ba kowane mangwaro ne sunan su ke nuna shi ya yi rawa a kowane kawai ko da za ka yi amma duk wanda suka zama mangwaro sun zama wannan ya gaba yanzu kamar mai zumunci ai ba zai ke yi ko ko mai kana ko wannan ne warin da wata misali duk da su ba ko yau ai mun ji la ga wani din ni jama to kawai shi ne zan ko dai wannan rawaya ko ne ga alama ta ku bai kawo a da ya ga in ta ku mu yake to hatta ta dalo a surayya a ce wannan saurara kuma mun wani dani mazauna karkara akwai dora da gobe su an yi shuka za su zo yi zai eh ai wannan abubuwa da Allah yake faɗa a cikin sabbin wa alamatu wa min nafsi hum yahdun in ka dauki malaman da yake da suke tadabburi ka ji abubuwan da ake fitarwa ko kulonin kamar yi za a fara wa ya'i dinnan karkashin wannan aya abin da ba da yake da wato abubuwa masu tare da a kyautar ma da abubuwa daban daban a ta yi za a fara wa yanki to sai a ta kawo ma a yi ka ga yadda ba ka zai in ka ga da yawa da kashin wannan haya wannan shi ne ma'anar wato a kyautar mara a sai ya yi daɗi kamar yadda muka faɗa ba kowane yanki ke yin jawa wani yanki ke kyau cikin hadisi ke za mu koya da sabbin hadisi annabi an bayyana samar kabla an tazhara alamatu salati an hana ka wato yan kayan marmari kafin alamun inganci kayan marmari da bayyana na biyu annahu yake fi jawabi bari bayan awwal alamatu yana idarwa wajen halittar fiye da siyarwa ko siyarwa farkon alama nuna a shi ne ba da yake zuwa shi ya halatta na yi ishi ba da ke gona kudin wanda ya yi kudin da ina da kumbura ba ta da na duba na wani ma da ke da na kusan lokaci da ya muka duba ko kuma unguwar gaba ɗaya kake ana iya yi ke wani za a kowace idan ya riga ya fara kamar sun yi saba ruwa bai wanki ke in wannan noman gurguwar da ya ce su ce na ce amma yanzu ba za ka yi la'akari da wannan ba domin iya kuɗa da kayan gona iya abu da za ka yi ban da addu'a da zai yi shi kuma da iya kuɗa wani ka ga a kawai da addu'a kawai ke dawo shi kuma ba zai abu da Allah ya ce shi zai ka haɗa ne ka yi da gaske kuma ka yi addu'a idan an ne ko kuma da kai yake ko kula da kura ne da kai da mu duk dan mu shi ne magana da muke da yi kullum ina yau ba da wannan misali da annabi ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuya Allah ka yi wa al'umma da cikin sammako albarka da yi zuwa da riwayu musulmi ko Allah kawai zuwa da al'umma da cikin sammako Allah ka yi mata albarka a wannan lokacin da ya zo wani mutum ya zo wani za ga duk ɗan koko da suke zaune a kudu za ga da sassafe da sassafe wani za ku kalla a gaba ba wanda ya zaɓi a kudu ko ya zauna kana sauri za ka kalla a gaba wata ta fito tana ta sauri ta makara za ta ba ta makara amma shi za mu buga mai lura da mutum hatta kama yake ya yi sallah a ba a yadda yake wuta da duk da cewa idan ka yi da sauki amma abin da kai shi ne wanda kuma ya shiga ya ne ke cikin shi da kuma ya ga wani zuwa kasuwa ko da ta burki da shi ba da kuma ko zai zo wajen ya ta burki da ba wanda zai zo ya ji ko zai zo wajen ya ta ko goma duk da shi da kake wani da shi ya ta ya ta wata kila ya ɗauki wannan zarar to Allah bai yi sa albarka cikin kasuwanci Yujita ko an ne ne kai ka ɗauki wannan gobe Allah ne ma da ba yi ku umma su ne da umma ba ba su yi su ne ba ita ga da ta umma su ka ɗauki wannan gobe su ba ya a kuma kuna kallon su ba wai an ba ka da su za ka ga ka gani yanzu yaro a koyi ka ko karanta ƙarfi tara da rai ko makaranta ko ku da rai har har yanzu ina da ganin abin nan a wanda da gani goma saura na kira su da ke ku zuwa ina zuwa wurin bakwai da zai ajin guda wanda ba sai yi da ina da ina da goma saura ba amma wani kuma na ba da wani ne ba tafiya shi ne a hankali ne bisa da biyu na ce ku zuwa ina zuwa bakwai da zai wata na duba ba da wani ba zuwa ba da babban makaranta wanda manya ne suka yi ba ka san komai ya lalace wannan albarkar da annabi ya addu'a wannan babu zuwa domin zuwa ya yi kofar su bi ku kuriya wanda zai yi dambako to da haka yana da kyau shi ne mai abubuwan mai tsoro ne sai mu zauna lafiya da zo da haka na uku an ga bai amali wal batal bil afat qabla zuhuri ala alam nafsihi la yajuz da abin da sai da abin da wato ya zama kaiwa zuwa ga lokacin da ba wanda zai iya yiwa ya lalace ya lalace kuma akwai cutar na wuce da abin akwai ma da ya ce musamman wa'ti ya an mutum dukiyar maraya a zalali na biyar an la wanda shi ya na'amu ala al-khalqi bi na'am Allah shi yake ni'ima ga bayin da ni'imomi wa huwa alladhi yan'uha an kulli yana da na bakwai da su wajen da su ala yin gari halaccin yin tambaya ga abin da ya kafa fahimta ga kwamfan shi ne gari na takwas da jirgin jawabi an wa bayanin hikmatu an gani an jar an dama ka yi jawabi a kan tambayar da aka yi da kai da bayanin hikima alhadisu da hadisu da kuma bada da ya kai hadisi na gari yi da sittin da ɗaya ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba an karɓo daga abdullahi bin abbas allah ya tsara musu yarda قال يجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبدل الشر قبال annabi kira da mutum Allah ta gaba gare shi yayi hani a je a kai karauka mutanen da za su yi cika su ko ku tare ku je har kai ku karbe ku je bar ku je ku je annabi ya hana mun ga dalili ne dalili da cikin wayannan biyar da muka je su mutane sun zo daga ƙauye ka san asali yadda mutane ke a ƙauye ko yaron gida ya fi yashi a wurin ce ka ko za a wurin da yaron gida ya fi ce ka za a je da kaza za a je kaza je ka ka kai me yasa saboda lokacin kaka da an yi girki za a je a je da kaya kuɗin da aka samu duk wannan da zamu da aka yi su za su saboda haka shi ne zamu da duk wannan kayan da ya tara da kayan noma ta ke cikin ta kawai ya samu kuɗin da zai biya su a kuɗi ya riga ya ajiye shi to da haka ba burin da ya zo ya kuka wa kuma kuɗi ba ɗaya daga cikin illa da ya za a nan yana saboda ne abdira cutarwa ita kun bai shi da zo zai yi wuta ne ga yi da rasu da sauki shi za a ake son ranar kasuwa da rasu domin ana kawo kaya kowa ya ɗebi da rasu a ranar da ya zuwa me yasa zai zo da matsalolin sun ma mu kuɗi don ni da kawai sai daga cikin da ke na annabi ya ce kada ku je ku kai ku kai shi burin ka haka mafi yawan jimanin zuwa kuma sai ka ba ko ya ka kuma doka ya yi ya yi kuma duk da haka ne, ko wasu kayan zai ya yi kuma ni da an yi shi kar ku kai ya ne wannan kuma ya halatta a ce shi da lafka ko a ce to lafka fi'ili ma zuwa ba na da kyawun kana da zaɓi yi ko yi wajen mubari da ka tabbatar da kai ko kai ɗaya yanzu ya ga gaba da ƙwararri kaga tanazzalar tanazzalar misali ya bi ne tanazzalar to kaga da alƙur'ani ya bi da misali ne إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فيه تتنزل عليهم الملائكة تتنزل فلا تبدل تأويله da aka zo kuma a suratul suratul kadir ya ka ce tanazzalul mala'iku ne hukun da tanazzalul mala'iku jiya da ta to dai ne an su talaka talaka ne daga talaka ku talaka ko talaka ku talaka rukuban a kare ka barauka to annabi ya hada wa an yabiya hadirul jibali ko kuma dan gurbi ya karɓi kayan masaurin kankara ya fiye ba. Duk zarar ba mu jama'a dai da yawa su. Nan kuma ko dan gurbi ya ɗauki kayan ya karɓi kayan da ƙauye ya fiye ba. Ko kuma zai da yayi. Mazaunin gari ya karɓi kayan ba ko ya fiye ba. Kaga nan ba dole ne kai ƙauye ba. Domin yanzu ɗan gurbi ne kai gini. a mai yadda kuka duna ko yadda ko naida ko adamawa haka ne ba kai da shi ya ba za su bakar kauye ba ba ba kauye ko ce rubi ne azumi ne ba haka ni kana cikin wani a cikin garin ka ji wani ya yi ba wani ka na ba ko duk yadda kai kai da ruwa ka ba ne kuka ba wajen kasuwanci to kada ɗan gari ya karɓe wa bako kaya ya siya maka misali domin mu ta ba mu zo shi ne yayi sauƙin da yake nan da yawa mutane mutane kuma su samu sauƙi da yawa mutane ba suna kwarewa da cewa wato suna suna siyarwa an kai magana da su shi ma ba su yi su da rana ba da da sauƙi ya zo da a kan wurin kai da to shi ne wa an ya ce hasiru ne ba dan gobi ya ce wa bako ko har da gobi ka ya ce wa bako annabi ya hana me yasa saboda wata ita azab shi da ba ko kuma dan gobi ya ce wa dan gobi annabi ya hana kana yake hukunci ne bin abbas sai da abdullahi da abbas ma qawlu hadiru ne ba wato menene maganar adalci ba me ake nufi da wannan dan birni da dan kauye ko kuma dan gari da bako sai ce la ya kuma lahu tinkara annabi ya ce Allah ya ba su ji ana wani bukari da ne mafi lahi ka kaje ku kawai eh shi ne tinkar kan tara azillanci dillanci yana da ka'ida a musulmi isa ko nan ji da ne ko kai ya da shi ya mu amma ba gurin halittu kace ya ba ka bayan ne kai kace ka mu ne biya idan ka je mu je goma shi je mu ne biya ko ne biya halitta amma idan ka je ka je mu ko kai da ka auke ku je mu ba ta ba duk wannan kalmomi yana da kyau ba kai abin da kake yi ولا يكون له إنكار هذه جاني مدى إلهي أيضا ما أنه بالله يريد ما يدعو وليس فرالك يا ما أبو ذيك يا الله أيضا ولم يجيك أولا يمين أولا وقال kuma ni ba da ke in za ku yi ba mai zai zuwa yau wadda ta kai ina za mu yi da ba ko mai yanzu za ka ba shi wani abu to zai wani tambaya da wani yanzu bayan an zage a nan na wancan karatu ai shi cewa ya wanda aka bawa tambayar da aka yi ɗaya da jirgin ne cewa da aka ba shi cewa a ji a kawo miliyan uku ya aka samu wani shi ne ya zo gidan ba haya yake ne ba zai gida ne shekara uku kuma wannan miliyan uku abin da ya ke ya ke kuɗin da wani yake na da shi da ya da da ba ku da bane in yana so ku ne da manata ne gauri ya zai yi ko ku ya ga ya ba ku da shi ya zo ba in ba wannan ne ko haram da kana yin wannan zaka da wani abu da yake ko ku ko aro ne da ai da ma wato da ku ma za a ba ka aure idan idan idan ba ku ji ba ka wanda eh to kamata yi duk lokacin da mutum yana ba da kudin da tsaron in kana so ko ku iya ba ka yi yana goma ka so ka yi wani abu da aka rage yana biyu saboda kai a lokacin da ya gaji a rage yana biyu saboda ni ba kudin ka bane kudin ne baya in so ya ke bayan ya ji ya ji shi to ba wani kyauta amma an rage ya mai kudin ne baya in ka zo za ka yi amma an rage yana biyu amma ba zan yi aka rage ya za a yi sai ne aiki kana ba kun ga islami ko za ka ga wasu abubuwa da kare na su amma a cikin haramun ne wasu abubuwan da za ka raina su kai ne ai wannan ba komai to duk a cikin gudu ke ba na alaikum na yanzu ba Kisa magana ba da ne yi. Ai da aka bayar, kudin me aka bayar, kudin me kudin haya, na gidan wa. Da ana ku jami, da za ku ba da Kudin me aka bayar, na gidan wa. Na mai gida ko? Ko gidan gari? ya za ka zama naka bayan baka biya ba ita magana da muka yi da su kana son gida ya zama naka nemo kuɗi ka biya ka ce wannan ne ka ba da ya jira ka zuwa wani saboda haka ba ka gama wasu abubuwa wasu abubuwa ka gudu in ka je ka gama daddarewa daga gida ka bar su ɗansa haka ba ka kasance kai hauki sai ka ɗaukar da wajen haya ba ba na ina nake gaya muku ba jana'a nake gaya muku yawa ai ai ana jira irin waye ya wuya da shi ne ana jira har ya bi da zauna ai za ka kana sai jira ka jira in ka jiya ka ka duka ruwa hannu ne zama nata to ne da yake da zauna da ba ba ba ba da yin da ana akwai kofa da ake cewa a kasuwa idan ana siyar da abin misali da kaya ko ka je siya ko ka je da mutum shi ne kayan kai dan kai sai ya kai maka kamar naira ɗari ɗari ko hamsin to shi wannan ya fi na zama amma ya da bari yasa kuke da ruwa ai bayani da ne yake tsari da idan a kasuwa ne ana so ka samu wani abu za a ba ka kaya akan naira kananan kasuwa ai ana yin sa ba su guda goma ka kuka kira akan naira goma goma mu ne ka samu goma goma ko nawa ku ba ka yi da goma abin da ba a so a kukan me ya ne ba amma bayan ya gaba sai ka wani al'akan ka ta shiga goyi ba wani ne ne abin da dole ka ga ko ko ba ba ya ya wannan da amma abu ai ba a ce ana ce wa ya ko ba kai ne ba ko ba wa ni ne ne a ce kai ko sai ba dan ya da wannan aiki da shi aiki da shi ini magana da wanda ya yi dole ne a kaba da wani gida ya kauce na wani gidan wani ai dan da yake ne gida ya koke ko na da yasa mun gida ba mu ya ba wani ya ba gidan da ne kaga a wannan gomunan ni har kayan da na ce ce ga yadda muke lafiya ka zo biyan yadda a jago ka ba da kuɗi ko kuma kayan da ka ya kafin a ɗauko sai wani ya zo sai kawai ga duk da ku zo ne sai ana jira su goma a kan wannan jalla sai muka ce nawa ne mai shago ne ko na wannan da yake a tsaye muka ta tattauna sai muka ce bari ka kowa sai na yi alkarabi bin zaman alkarabi bin zaman wanda ya ɗauki nauyi a tsara wuri ba wani a karajin mu gaba kullum ni magana da nake idan kana so kai ka zo zalim adam idan ko kana da kaji da hali ni ba shi ake neman wani abu kai ka biya sai ka yi da tsaro kai ka biya Ita magana da mutum, kuma na abubuwan da har su kai ne ne, na san ana yi shi da ita magana. Yare ne magana. Thank you. ina abu da yake bari mu duba mana yake ila mu ya tsale ke ku ba da haram kare ka rauka haram yake da ba ya na ku tijaru mun yau da rafi a kaje yau da ko idan mu ne ko kuma yau da rafi da alaka ne yi mu da hakalci an da ku na ga wanda ya mura mura da alaƙa cikewar rikar shi da ƙari ne da ya zaɓu a ba ya ji ka ba a yi ba ne yawo wani yana cin gida ne ko akwai mai cewa a kuwa wani da ba amma wannan kasuwa ya nuna zuwa sai ki kasuwa ka kai a daidai wani an faɗi yi ba kuma da kanku kuka faɗa ta cin ne muka ce mu faɗa sai ya yi kuma muka biya ko da kawai ta ce ne illa sai ku faɗa عذاب سنة لنا موت تعريف بين الحاضر والبالغ dan birni ko kuma mazaunin gari ya biyar wa bako bayan da annabi ya hana yawwa na hudu alƙalu amma ya haɗu wani insan da abin da mutum bai mai ita ba ya halatta ya tambaya wal jaru haɗu bi makka ba zai sannan a bada amsa a kan abin da ya shafi hukuncin haka na biyar la ya fi an yi a hazo da liban min gairi farki wato farki an yi kuna bari kariban au ajnabiya baya halarta mazaunin karkara da ce wa da gurbi an gane ku domin zalla a ala zalika hadisi an hadisi an jami'i ne akan haka domin zuwa yau ni na an yi a hazo da liban wai ga da hawa wa ba ko da ko ko ko ma ko an ba ba kai ne ku ji ke ne ya to ko da kai to mun ida da ake yi da ne mali ni la yi ni hadu da gida an yi tsari ne ba ne ba a laka ga mutum gida ya je wa mutum mutum karkara ko kuma ba ku ya je wa a kan gari ya je wa ba والبيع والخلاف بالله سواء لكي يرجع الله من يسير دعوان يكون إذا إمام الشوكاني عليه الأوقات كل دام الإمام الشوكاني يجي سوى أي أنه عليه الصلاة والسلام سوى أول حديث يبقي دعون الناس يرزق الله بعضهم من بعض وكان مثالي لكن في ألف كيلو gane domin kuna gane ku ku rika gaya muku abubuwa ku don inda ake so ku yi abubuwa amma ku yi ɗanin da akan kan da ya san nawa yake shi a gonar sa naira goma ya ce yana so ya samu naira goma sha biyu ma ya huta da kun zo kun tsare shi kun kuwa da kuka da shi wata shi ne na naira goma ne a kan sun ba za a samu shi ba shi bukatar sai shi ne zo ma ba ta kawai eh kuma wannan fitowar da yawa lokacin kaka shi zai zo shi kayan da su domin kowa bukatar da yake so ya cimma kawai bukatar da yake so ya cimma ba daidai wani a yau kuma ai inda ina da iko wannan bayanin da ake ajiya da yanzu na cewa kullum da taruwa an gama labarai a ce yau farashin kaza wannan ba abin yi ba wata kwata ba da dole wallahi ai faɗar wannan wallahi sun dama an ce kasuwa an gaba sai haka ba amma ga abun kwana biyu sun ji na rediyo sun tsara ba da inganta ni kan ka cewa yau baya dawa kwarin da kaza buhun da kaza ba alheri ko yanzu da kyau tsabarin abun faɗe ne kawai shi ake faɗuwa kuma wani lokacin za ka fi kana saurari sai ka ga farashin da ake faɗa sun za su je wuce shi ne ba wai sabon bibiya ba a kai ku yana gaya wa mutum ɗan ƙauyen su yana ɗauke da ne su ku gaya wa farashin duk daga nan sai ban mutum da wani ya gani taron a gaya wa zai ce ko zama mun dawa ya kai su ɗari shi yana da zai zai zai abubuwa da ya rubuta kuma ya ji ba kawai zai zai ba da shi ne yana da zai ta kusa ba da zai da an faɗi an faɗi farashi ya ba a za a ɗauki bukati ya ne da ma ce kasuwa da ya ke bukati ya ji ya ji kwanan gaggawa a kan dubu biyu da ya ke kasuwar da ta je ya ya faɗi kuma ya faɗi cewa kasuwar da ta yi kala shida kwanan gaggawa a kan kala sai da muka yi yana zuwa da kuɗi da ma sai ce ya ya ji abinci kuma kuma ga farashin kuɗi da ya yi ya kuɗi a kan nau'i sai ya yi ɗan da hujjar shi sai ƙarfiwa an gane ko ko shi yasa sun su suka kai ne da hujjar suka ƙarfi ko ko ke su ne da matakan da su rai su su ga a zuwa eh ka ga an saba ka ta da ka ji dubu biyar da biyar da ɗari biyar ne dubu biyar da dubu biyar da ɗari biyu kana zuwa kuma ba za ta bai dawo domin a rufe kudiyar su shi gane biya in ka ce bari ka fara da tafiyar kafa nawa za ka ba a gani ko kaɗan babu الحديث الثاني والستون بعد المئتين حديث نزل من الستين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi da Umar Allah ya kara musu ya tsaye shi ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alil muzabana Annabi ya da mutum Allah ya buga da yin ya hani abu da ba su da ake kiran da muzabana kamar da ka bayane muzabana ne ce ma an yari a kawara haƙiƙi mutum ya sai da kayan marmarin gonarsa in gane hannun shi da biyu بدم الكيلة لو الذي هو به عليه وقال إن كان في البلاد كان الجميل وزكي ولا شيء أولى kuma yanzu da awar da kuke zaune ka ne ba ka yi zai ga shi ne ba zaune ka ne ko kai yanzu sai a gaba da zai kira ne sai an hana a to ban ban ji ba ka banda ya rabu yau kai kana da gauri abuja shi yana da wannan na aure ya za a ya za a yi su ya za ka kana so ya za ka yi bani na bani hutu kai ka bani bani na bani hutu ya abu da yi ya ba ka bani hutu mu gama ka bani bani kana nufin wannan an yi daidai da ya ce eh bai wuce ba dai yau ne da ba wanda ya wuce ko na da wanda ya wuce za a kwanto to na rashin da mutum shi ya je wa ran saboda yanzu dan da abin da zai zo ku ne ka ga wanda ya mu ka mu da shi kuwa yawwa ai da shi ko abin da ya ko ko da mai ya yi ba da kai da gari da ta gudu mu dai aka ya ka tashi da za mu mutu da goma to za ka abin da kuke yi da ko da lawar ba mu da mutum da abu ne ka ruwa ko da gaba da abu da mutum ne yake ba inda da Allah ya fara kawo a kowane abubuwan za su taimaka mana koya ya san gyara za su taimaka da ruwa a mana ya san kai da yawa da wani ɓatar za su taimaka. Akwai gurin da za a zo, suka shi awa biyu, shi wanda ya gano na gama ya zo, ka san zauɗin da suke ya kula da abin da ya sa su yake gudun da anan yanar ya ba ka da wani da uke ku lokacin wani zafin da yake kasar suka yi aka daka ko zuba su jiki da kan zo da gani ya zafi ya bu zafi ko sai je da shi za a ga a wurin da alƙur da ne sai ka ji wannan gani da za ka san hikima wato da ne ya sa annabi ya so a nemo masa wuta da yi ne da ke بمعنى الكلمة أقول من يدو وبعد أيضا من الملك لكن يلا أقول يسوه بي إلا تقوهوني ولا أقول لقد الأمر كان باب بلاك بلاك بلاك كأمر يسعى ومجا يسوه في بعض بلاك ينك كاروا من زوجة بكي يسوه هكي باوان بلاك كيرا وشيلا أقول أمر كيرا ولا أمر يسوه بي to za a iya wannan ko ba an buɗe don mutum kare ya rasa abin da ya illa shi ne ba a zo da wata shiga domin kaga in abu kwatar da iri zai yi a iya abu da da za ka bani da shi ko kauɗi kwano biyu a baka kwano sai a baka wanda yake ba kauɗi ba kwari ne ko wani daban kwano haram domin duk nan da dalili shinkafa ya gwamnati da shinkafa ya hausa haramun ne da su in ba ka zuwa in kana zuwa kafin da babu ne ko da ban ka ba zo ka biya za mu zo babu nera da nera don za ku rubu ruwan ka kuɗi da sallah ka zo a kabarin nera da yi a bayan ɗari da goma haramun ne nera da sunan da nera amma dala da nera akwai da babu dala da sai ba ba ba wani aka rena ɗari nera ka gane ko yau zo da haka bi ko kowanne ya ja bambam duk wanda akwai miji ko ne da wani wa'annan gaɓoɓin su muke da so saboda da alamun mutane suna gyara wa muna ta saura a kusa da mutane a kan wannan matsalolin da zamu zo yau ta ga yawa wasu suna cikin kurakurai ne ana gyara kuma shi ne ba karatun da ke albarka wani shi yana cikin kurakurai da ba yanzu in aka faɗa zai ga gyara wallahu na'am yawwa miliyan na'am Wani irin magana da alaƙi ne alaƙi ne da duka ne. Eh, irin da ne. Ai, ta gaba kudin gaba. Wannan jirgin da tulalin ne irin da ne ya haramu. ya naka ba ya naka ba shi ba shi da kuɗi to wanda ya zo yana so ko da wanda ya bayar da shi ne gida a ga yanzu shi ya zo gida ya zama nasa shi ne maganar da muka yi muka ce da shi ne shi zai kama da gobara waye asara mai gidan ko ba shi ke lafi mai gida ko da gida ba na ka wani alƙalabi shugaba alƙalabi shugaba tunda ba zai kawo asara ko aka ba zai kawo riba ba sai ran da yi wannan na eh in an je wanda zai siya ya gani ba kai ba ka ne da ai ka gani ne da ya yi kuma ka ji a wannan zai ya yi ba ya ga ya yi da aka yi in ka gyara ki tsara wa kayan ka arziki ne kuma da daraja domin gyara ka zai ka ka ji a ka yawa sai ka tsara wa ki zo ka ka yi na wakiwa nao taabudu ne ko a cikin ni haramun wata kila ma shi ne abin da za ka abin da ya samu sun fi yi samu haramun ne yadda ake yi a kauye ne wannan ya gama wannan ba ya gama wannan ya gama jin biyar a kan da zama kowa ya tsoro kuma a farkon na tsoro da baya na ce ne yana da ya hannu ne su kai wa na hannu ne su tara su zawo da mu ina da kuma ya ne karo goma na biyar a gare shi a haka duk wanda ka gani a yake ko ka yi Allah ne ya ne ta yau na'am ake da cikin lokaci bukati na shi ne ya kaga yanzu wani nan ba ta yi ba sun kasar da noma baya ga ya fi a kaje da yanzu layi da ba wai yi da ko yi da ba wai har mutum gyara gyara a kuma wannan aikon eh kana so ba ku ruwa ta aikon wallahi ka ta ruwa ta kama ba Na'am. Bare kuwa duk na rubuta da zai kan da shari'a ne wani. Na'am. Na'am. Eh. Ai wannan magana. Duk abin da ake kakar tafiya in dai ba zan sake ne ya ga aiki ba ya ne akwai ɗin ne ga akwai wani ne ba sai in ka ji tsoro a nan ya ne amma in ka ga ni da ya amsa da ke ne da da ke ya ne dai dai idan ana ka kun kun da kake ji da wata ko kuma ni yin zuwa da koda ka ka aiki in ka zo abin da ya ka haka abu da ya zo saboda ne ne ba ka da yana zuwa wurin dole abu ya zama haka shi ma amma mun dai kawai kwanan da ga zuwa ya zama ba ku na ne ba ga barku ko wani da da alaikum salam inji ya abu ke ke to da gaisa shi wannan da kake da wannan Thank you. shiru eh duk da mun ba ya amma ba mu ya shi ne ya yi abu da ya yi ya faɗa yi cikin muna ciki ko muna wani gaskiya ba na ba da zaka yi duk wanda zai zo a harka ka gaya ba kai gaskiya za ka gaya ba kawai ya wani in kai yi a gaban shi wani amma ba wani da suka ka tsora ba ku za ka yi abdullahi sun nan da annabi ya hana shi da aka yi duk lokacin da ya yi zai kuma dawo a wurin ka biyayya ba zai kuma ba ka ya kora na su kai kanta aka yi da yau ko dan kuma na biyu annabi ya wala ta bi amale da ilaka domin kai ma sun ka na kai algara idan aka je gaba ɗaya gonar da kima waye a tsara duk abin da mutum ke kawo za a akwai hikima duka akwai hikima saboda haka kar a babin kyauta a fara kuma albarka ake yi ba kana zuwa Allah ya sa ma albarka a kasuwanci to ka wannan tsara sai don farko ga ɗin yauwa kaga kuma wannan ya haramta su ke aika aiwatarwa domin su kansu suna yin wala da nema rai mai daga bayan wannan sannan abu na biyu suna sabbaba tsadar kayayyakin kan ko ba ka wani gaba ɗaya sun ce kuma annabi ya hana Allah ya a yanzu da tsoron yawa bari mu kara tsoron da kai yanzu misali a ce yayana ya bani motar na biyar sai ni na nemo kuɗi na na ce masa an siya dubu na kuma biya kuɗi sai kuma daga baya ni na biyar da ita kiri ne ya halittar kuɗi wata kawai ku biya kun ya kawai ya yi amma su ne ya yi yawa ba ka so ka tuna wa kai kana da ko kuma mu dade ne da kai da da lafiyar amma ai kun ji ai ko ai kai mun ne da ko da wani cewa mun da kowa dan ko kaja ya hada kaga yo cewa yi ko da kai mun ko da kai da bai kaje gare ya in ba da irin wannan ba sai a wani da arziki da wani yawa ya halitta wani akwai haka dai wani ya sai da wani da kawo kawai haka ya ce yi yi ga dubu ɗari biyar ya sai a mata akwai daurin auren mala abba ma'aruf garba umar sai yawa wasu da sai da suna ma'aruf haka ba shi kun gani ne an fara da gina zai daura aure da shi ne da insha Allah ranar juma'a a jirin da tara ga watan Disamba kun ga ana ta maza ku asu asu ne la ba da lagu ne da za a daura auren da ya yi ya rage a masallaci da rata juma'a ne da rata bayan sallar juma'a wannan kafin ne da insha Allah ta'ala akwai ɗaya da cikiya da ke zama a nan yayin da yaro su yau ne ko jiya alaji rabi ko alaji rabi ko gudu alaji su bayar a zuwa ne kuma da sai karan jiya da muna roƙa Allah ko da sarki ya yi Allah ko da sarki ya kula da bayan duk wanda da kai zamu yi da sai Allah da sarki da gafara masu rai kuma Allah kara musu tsawon kwana da mai amfani muna roƙala da suna yake tsayawa da ko da muka roƙa waɗanda suka sa aure a gaba da mai taro da ko a gaba Allah ya gala mu kun so rayuwa da muke ciki Allah da yayi muna roƙala da suna yake tsayawa Allah ya kula da su da lafiya matsalolin da kana Allah ta san su ba abin da ya fara duka Allah kama ba da muna roƙala da suna yake tsayawa da ko da muka musulmi ba da kare da yana da Allah ta ba su lafiya duk wani da ke wani wasiya da ake yi masu neman aiki da sana'a da neman ta kun jarraba Allah da yanke muna roƙon Allah da kuma yanke da wani gobe da wani mai rajiya da wani Allah da iya ne dan ko mu da ke bauta ne da ya da da wata da Allah da ke amin da da muna mai gaskiya da yake da wani gobe da Allah da muna mai kariya da yake da wani gobe da اللهم استجب دعاءنا وارحم وارحم الدعاء اللهم انت عالم بحياتنا وقضيها سلامتك يا اله الكلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين